إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lahiya lauke ce hafsan? eh zara wace ce kawar raihana Allah ya muku albarka yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh littafin mu na farko shine muqarrar madat al-aqida as-saff as-saff al-awwal athanawi ma'ana dai madat al-aqida aka muka saba kiran shi ko mala yana magana akan abin da ya shafi imani da rana ta ƙarshe wanda shi ne alfiyama Allah ka sa mu je ta a cikin aminci Allah ka yafe mana kuma ka sa mu cikin bayanka na ƙwarai a littafa nuna za mu tashi shafi na casa'in ne mala ya ce ma ya ta zammanu hul'imanu biliyomil asir abinda imani da rana ta ƙarshe ya ƙunsa zai bayani akan abinda imani da ranar alkiyama ya kunsa an ce imani da ranar alkiyama mai ya kunsa mai amfanin da yasa aka faɗa mana shi a cikin rukunan imani mala ya ce wal imanu bil yawmil akhir yatadammanu umuran kathira min aham min ahammiha ma yali kun ga in aka ce imani da rana ta ƙarshe yatadammanu umuran kathira yana kunsan al'amura masu yawan gaske min ahammiha daga cikin mafiya muhimmancin abubuwan da ya kunsa mayali akwai masu zuwa kamar haka asphorus kenan awwalan abu na farko da ke ƙarƙashin wannan babi shine ashratu sa'a alamomin tashin alkiyama abubuwan da in an gansu to ko da shiri ko ba shiri an fazo yawwa akwai wanda yana kasuwa yana ciniki kawai zai ga an tashi kiyama da shi akwai wani yana ofis ɗin shi wani yana gonan shi wani na wurin alkhairi wani na wurin shari su ne Allah ya siffanta da la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un mutum bai ma samu daman cewa da Allah aimun wasiya kudin nan da na tara ko rijiya aimun ba a ba ba shi wannan lokacin wala ila ahlihim yarji'un gashi ko ba su koma wurin iyalansu ba daga nan sai sai lahira to shi yasa ake so a zurto cikin shiru mala yace yajibul imanu bi anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha yajibu yana zama tilas akan duk wani musulmi al-iman ya yadda kuma ya gaskata me zai yadda ya gaskata bi anna sa'a da cewa lalle ita al-qiyama fa atiyatun tana tafi la raiba fiha babu koko kwanto a cikin ta ballanta na shakka kun san ar-raib bai kai shakka ba shakka ya fi raib koko kwanto ko kwanto kai tani abin nan kuwa kai ke ko ba haka yake ba ko ɗan kaɗan babu wa amma maw'iduha amma dangane da abin da ya shafi maw'iduha lokacinta fala ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya san yaushe ne tashin kiyama sai Allah la ya'lamuhu malakun muqarrabun babu wani mala'ika mukusanci da ya sani ko da mala'ika jibril ne kuwa wala nabiyyun mursalun kuma haka babu wani annabi wanda aka aiko shi wanda ya sai ce ga lokacin qala ta'ala Allah madaukaki da kansa yace yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayanka game da tashin alkiyama ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewa ayyana mursaha yaushe ne lokacin tabbatuwanta kul ga amsa ce ne da su innama ilmuha kun ga ilimin sanin yaushe ne tabbatuwan alkiyama inda rabbi yana wurin ubangiji na ni kaina ban sani ba la yujalli hali waqtiha babu wanda yasa ya bayyana lokacin ta karara ya fada illa huwa face sai Allah da kansa wa qad akhbarana rasuluna sallallahu alaihi wa sallam bi alamatin takunu bayna yaday sa'a kuma hakika akhbarana ya bamu labari rasuluna manzanmu sallallahu alaihi wa sallam bi alamatin labarin da ya ba mu dangane ga wasu alamomi ta kunu baina yadayi sa'a wanda waɗannan alamomin za su kasance baina yadayi sa'a gabanin zuwan tashin alkiyama wahiya ala nau'aini kuma waɗannan alamomin da za su zo kafin tashin alkiyaman nan ala nau'aini suna bisa nau'i guda biyu ne sun kasu kashe biyu akwai abubuwan da za su faru kafin zuwan kiyama kuma duk wanda aka gansu alama ce ta alkiyama ta kusa na farko yace alamatu sa'a as-subra akwai alamomin zuwan alkiyama wanda suke kananu daga cikin su akwai haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tun haihuwan sa ya nuna an zo barci haka nan mutuwar sama alama ce tsagewan wata alama ce tun a wancan kenan kisa ka kira su kananu don su suna daukan lokaci in mun zo gaba za ku ji su manyan ɗaya na ɓullowa sauran biyowa za su yi ba jinkiri Allah ka samu dace sannan na biyu ce alamatu sa'a al-kubra akwai alamomin alkiyama manya ko mafiya girma to sai ya raba su tunda ya ce nau'i biyu ne ko sai ce alamatu sa'a as-sughra alamomin tashin alkiyama wanda suke kananu mu ji su a bisa harshen da baya fadin sarrai maliki alamatu sa'a as-sughra kathiratun jiddan wa alaikumus salam alhamdulillah alamomin alkiyama kananu kathiratun jiddan suna da yawa kwarai da gaske waqa aktharuha da yawa daga cikinsu ma sun faru wa minha daga cikin waɗanda suka riga suka faru daga cikin ƙananun alamomin alkiyama ma ja fil hadithi alladhi rawahu abu hurairah radiyallahu anhu shine abin da yazo a hadithin da abu hurairah Allah ya kare da a gare shi ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta taqtula fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahida alkiyama ba za ta tashi ba hatta taqtula fi'atani 'azimatan har sai wasu jama'a masu girma masu yawa nau'i biyu sun yake junansu ko kabilanci ko bambancin gari amma dai ba addini ba amma dukansu suna da yawa a ce kudu da arewa kabilan kaza da kabilan kaza maktalatun azima yaki mai girma mai tsanani za su yi da junansu amma abin mamakin da'awatu kuma wahida da'awarsu ɗaya ce dukkansu musulmai an ji na ɗaya ko? to wannan ma ya faru ko a zamanin sahabbai ko yakin sai da muawiya da sa'adi kuntuna yawwa to wancan dukan su tilka ummatin qarqar la'ama kasaba su sun riga sun tsira saboda su duk wanda suka yakin dama ce da wata kuma wahida ko da wasu ɗaya ne to dukan su sahabbai ne misali hmm? to amma su dukan su Allah ya ce radiyallahu anhu shikenan an cire bakin duk wani mai magana kuma wannan hadisin ya gaskata an fahimci haka yawwa wa hatta yab'athu dajjaluna kadhabun har sai an samu wasu sun taso dajjulai ko makaryata qaribun min 30 yawan su sai ya kai kimanin su 30 kullun kowanne ɗaya daga cikin waɗannan mutane 30 ɗin ko a kudu ne ko a arewa ko a turai ne ko a ƙasashen larawa ne ko a ina ne aƙalla sai an samu kusan mutane 30 da za su zo kowanne daga cikinsu ya za'amu annahu rasulullah yadda yi da'awan ra'ayanta cewa shi annabin Allah ne shi jakada ne Allah ya aiko shi tun a cayi musailama ya zo ya buɗe ƙofa ko? yawon a riga cikin ma can shekarun baya wani ya fito shi ma ana riga cikin baki tutturna wai ce shi annabi ko ni ne za a aiko shi ma sun jaballe Allah irin wannan ƙazamin da ya tsare wa hatta yaqbidu al-ilm kai malai ce sai an karbi ilimi a waye gari ba ilimi wa tukthiru az-zalzal az-zilzal al-zalazil sannan za a samu yawaitan girgizan kasa wai ta qarabu zaman lokaci zai rinka gudu kuna gani kowa ku gani lokaci zai rinka sauri yana gudu wa tazharu al-fitan fitintunu za su bayyana kidnapping ko ko ba ka ba har intanet ɗin nan fitina ce wannan intanet ɗin kadai kanta fitina ce nawa ne masu laifin da ake kama sai ka ji asali ta nan suka faru wa yukthiru alharj sannan za a samu yawan alharju sai annan su su fassara menene alharju din wa huwa alqatl shine kashe kashe za a samu yawan alaikun za a samu yawan kashe mutane a wata ruwan shine zubar da jini ihrakud dam kun gane ko da ba kan sace mutum ne yi daji ba to yanzu kawai sai dai a bude mu mota wuta kawai fafafafafa a kashe mutane wanda ya sauran rai a tafi da shi wanda ya gawa ya rage na shi hanyar zariya a so nawa ake nan nan kilomita da bai kai saba'in ba ku rinka tafiya da azkar ko ta same ku sai ku shahada Allah ma ya tsare mu ya tsare danginmu da ‘yan uwanmu. Wa hatta yi firu fi kumulmal ta yadda annan sula zai ce har za a samu dukiya ta yawa a cikinku fayufil sai dukiyanta yaɗu ga ta nan ko'ina malala. Hatta ya humma rabbal mal har za a zo lokacin da mamallakin dukiya, Ubangijin dukiya wanda ke da dukiyan zai himmatu ya nufin man ya kabbala sadakata huwa ne ne zai karbi sadakansa mutum zai fito da kuɗi yana shela jama'a ku zo ku karbi sadaka wa hatta yu'riduhu har ya wa gari ana bashi baya ana kin karban dukiyar ga kuɗi yana ba da amma ba a so fa yaqulu alladhi yu'riduhu alayhi sai wanda ya rinka gudun dukiyar yana kin karba sai ya fada ma shi mai dukiyar ce la arbari bihi babu wani amfani da dukiyarka kuma take da shi a gare ni wanda bukatanta wa hatta tatawalun nasu fil bunyan daga cikin alamomi alkiyama kananu har sai an kai lokacin da mutane za su yi tsawaita gidaje gine-gine a ta ganin su benaye iri daban-daban kuna yarda ko ai dole wanda ya fadawa ma yanzu ko anil hawa wa hatta ya murrun rajul ga wata musifa har za a zo lokacin da mutum zai shuɗe ya wuce bi kabarin rajul da kabarin wani mutum ɗan uwanshi ya wuce kabarin wani mutum ɗan uwansa fa ya kulu sai a ji wannan rayayyen da ya wuce kusa da kabarin ɗan uwansa yana cewa ya laitani makanahu kaico ina ma da ni ne ke matsayinsa a cikin kabari in huta da fitinar duniya assalamu alaikum shek umar shehu zaria ko ya fasa sunan yana nan ko ya ce sunan shi umar shehu zaria Allah ya maka albarka muhammad da sauran ya'yanku gaba ɗaya sai ma laito fil hadith yanzu mun ji wannan hadisin da abin da ya kunsa daga cikin alamomi ko wafil hadithil akhar ma ce a wani hadisin kuma na daban wanda ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna min ashrati sa'a yana daga cikin alamomin alkiyama an yarfa al-ilma awayi gari aga an dauke ilimi wa yadhharu al-jahl sannan kuma jahilci ya bayyana jahilci ya bayyana mutane su rinka wayin gari ba su ma san addini ko abin da ya kunsa ba wa yafshu zina sannan zina za ta yatsu Allah kuna ganin hadisin na a zahiri ko ba ku gani wa yashrabul kham za a sha giya za a sha giya kayan maye ba ga sunan ba yanzu maza da mata ai shine alkham duk abin da ya sa maye sunan shi giya wa yadhhabu ar-rijal sannan maza za su ta mutuwa za su tafi za waye gari maza na ta mutuwa wa yabqa an-nisa annabi sallallahu alaihi ce mata za su saura ku tambayi matan Maiduguri za su gaya muku hakikanin hadisin tunda su wasunsu sun kai matakin da masu ke jana'izan mazan an kashe su wanda ta ce ma an kashe roƙonsu suke su ba su don su jana'izan hatta liyakun sanadiyan wannan yawan yawan matan da za a samu hatta liyakuna li 50 imra'atun har za a wayi gari mata hamsin da ake da su ƙayyimun wahid wani mai tsayuwa a kansu guda ɗaya ba'ana shi na ake cewa mace hamsin namiji ɗaya ratio ɗin kenan Allah ka tsare to mun ji wannan hadisin ɗori ne akan wancan alamomin da kenan bai kawo su a can ba to sai ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo na hadisin daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi cewa yayi la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tsayu ba hatta yuqatil almuslimuna alyahud har sai musulmai sun yaƙi yahudawa fayak haka ne fayaktaluhumul muslimun sai musulmai su rinka kashe yahudawa hatta ya tabi'ul yahud har sai bai yahudu ya je ya fake ya ɓoye min wara ilhajar a bayan wani dutse wa shajar da bishiya har sai yahuda sun rinka neman duwatsu da bishiyoyi suna ɓuya faikulul hajar sai a ji dutse ya buɗi baki awul shajar ko bishiyan da bai yahuda na ya ɓuya a bayansa sai a ji ya ce ya muslim ya kai musulmi da ke neman bai yahude don ka kashe shi haza yahudiyun khalfi ga wani bai hude ɓoye a bayana fata'al taho faktulhu ka kashe shi saboda ɓarnansu ya kai ɓarna har yanzu duk suka lalata mana gidaje Allah na so abota mai suna so a yi shirka duk fitsara da fitinan bala'i daga gani yahuda suka kawo shi tun daga masu jan kunnin har suka yi barbaran tunanin waɗannan baƙaƙen fitinannin azababin da suka hana abauta mu Allah in ka ga salon cin riba bai hude kawo in ka ga salon fasadi na zina bai hude ya koyar in ka ga salon zubar da jini bai hude ne in ka ga salon kwatan mulki da babakere da mugunta za ka ga asali yahudawa suka koyar da shi to shi yasa ba su da alkhairi Allah da kansa ya fushi da su ce ghairil maghdubi alaihim to wanda ko Allah ya fushi da shi ai ka san barnan shi da bala'in shi akai saboda shi Allah haliman ghafura yana da juriya da haƙuri Allah ba wanda ya kai Allah haƙuri kuma ba wanda ya kai shi yawan gafara ba wanda ya kai shi jin kai ba wanda ya kai shi talala ya sake ya sake ya daga ma mutum ya sake masa mara kuma ya karbe shi ya dawo ba tare da ya kama shi ba to amma duk abin da ya kusata Allah to ba wanda ya isa ya haƙuri akan wannan abu kun gane ko to shi yasa Allah in ya fusata hatta duwatsu zai sa su yi magana saboda a kauda su a ban kasa barnan nasu ta kai barnan Allah ka raba mu da su ya ce illal gharkat sai bishiyan algharkat wasu ma'alin ce ta ce tumfafiya san tumfafiya ko? yawwa tun muna yara yin ta tsoro a can gefen makwabtanmu sai mu tare mu je mu haske wani ya ce mun sa wani hadis na na san shi ne tun muna ƙanana sosai a masallacin gidan ma aka koyar da shi sai wasu ce mu je mu duba ko bai hude na wurin saboda yarinta ya kai inda yake fa innahu min shajaril yahud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi wani yana daga cikin bishiyan yahudawa mu dauki alamati sa al-kubra na'am mu tsaya nan ko alamatu sa'ati al-kubra alamomin tashi alkiyama wanda suke manyan جاء ذكر هذه العلامات في الحديث الذي رواه حذيفة بن أسيد الغفاري جاء ذكر هذه العلامات أنبتا وأن علام من يازو في الحديث الذي رواه حذيفة أتين حديث عند حذيفة يرويت ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه الله قال دع غريش قال يتشي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا wanda Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya leko wurinmu ya shigo nahnu tazakar muna tunatar da junanmu don muna muzakara ta ilimi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya gansu sai abin ya bashi sha'awa sai ya ce da su ma tazakarun me kuke tattaunawa ne qalu sai suka ce nazkuru sa'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba firar siyasa bace muna tattaunawa ne game da alkiyama ya za mu zo mata ya za ta cin mana ƙwala sai man Allah su lasa ce to ni ma ga gudunmuwa ta a tattaunawan nan ku ji abinda ba ku sani ba inna halan ta kuma ita alkiyama ba za ta tashi ba hatta ta rau ƙabla ha ashar ayatin har sai kun ga alamomi guda goma kuna ganin su to ko da shiri ko ba shiri fata ku ta ƙari fazakarar dukhan ya ambaci zuwan hayaki da zai zo ya kori mutane su tafi filin alkiyama shi ne Allah ya ce fartaqib yawma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nasa hadha azabun alim sai ambata musu hayaki yace akwai hayaki zai zo za a gan shi ya fito ba notice wadaba da kuma dabba da za ta fito tana nuna yan wuta da yan aljanna wa tulu'i shamsi min maghribiha da fitowar rana daga mahudarta mafadanta tana fitowa ta gabas fatsan rana da aganta ta yamma aka ce mutane duk za su imani su yadda duk su tuba din mai zunubi zai daina in ta dago ba za ta zo ne tiryan tiryan har ta zo ta fadi ta gabas ba kamar yadda yanzu take ta kokari ta yamma haka tun da safe da ta fito a'a in ta fito duk duniya su ganta yau ga rana ta fitowa ta inda ta saba ba ka kalli agogo ka ɗauka biyar da rabi ne sai ka ga takwas da kwata ne na safe ta juya kowa zai gigita ana kallo kuma sai ta koma a hankali ta fada ba za ka zo ne ta je ta gabas ba a ɗaguwa na ce kowa ya ganta kun ganne kun tabbata sai ta koma to in ta koma sai kuma ta ci gaba da fitowa normal yadda ta saba kun gane to jama'a kuma su sake sakin jiki su sake koma musaban Allah jama'a sake shantakewa sai su ci gaba da abin da suke tun wurare na ga 2009 haka ya so ya faru shi na aka yi ta ihun na aka yi ta kwarai da gaske kwarai da gaske kuma bincike ya tabbatar da alamar faruwan haka wani zuli isa ne maryama sannan da saukan annabi isa ɗan maryam wa ya ajuju wa ma'ajuj da kuma ya juju da ma'ajuj in mun zo kansu da tafsir kwaji in mun sa ni littafin wa salatatu khusufin da kuma wa talatatu khusuf da kisfewan rana guda uku shine bishewan hasken hasken rana Allah shaka tafi to shine waɗannan kisfewan guda uku sai malai ya faɗe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce khasfun bil mashriq akwai kisfewan da zai faru a gabashin duniya wa khasfun fil maghrib da wanda zai faru a yammacin duniya wa khasfun bi jaziratil arab da wanda zai faru a kasashen larabawa wa akhiru zalika duk waɗannan abubuwa da na ambata muku ni annan sallallahu sallam na ƙarshen su da zai zo ya rufe filin narun wani irin wuta ne wanda baku taba ganin irin sa ba shi yasa ya kawo shi bin nakira wani irin wuta balbali zai fito ta khuruji min al-yaman kuma wutan zai fito ta bangaren yaman ne ta khurujin nas idan ya fito zai rinka kora mutane ila masharuhum zuwa matattararsu da za a yi musu hisabi kuma imamu muslim ya roito hadisi ne ingantacce tan tagarya ciki lafiya baka lafiya wal alamatul kubra malai ce su waɗannan alamomi manya da annabi sallallahu alaihi ya faɗa fa mutatabi'atun suna bibiyan junansu ne a jere suke dai a can fu a jere suke a tsare fi wuqu'i hawurin faruwan su ɗaya na faruwa kamar inda na gaya muku za su biyo kamar carbi suke zai misali a gaba wala yakadu yufassilu bainaha fasilun zamani babu wani abu na lokaci da zai iya raba tsakaninsu in ɗaya ya zo kawai ɗayan zai biyo shi وهي تشبه في تتابعها كما سنا كمانچين ya da junan surun biyayya idza waqa'at idan har ya faru to za su za su taho al-aqd idan qata'a ai duk daurin da aka kwance shi ko ya tsinke salakahu alladhi yantazimu hibatahu wanda aka tsara shi a jere yana biyo bayan shi ne inda dori ne kaya na faduwa carbi ɗaya na fita sauran za su bi kama fil hadisi sahih kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace al'amaratu alamomin alkiyaman nan kharzatun jera suke manzumatun a cikin tsari bisalakin wurin bin dayan su birin bibiyar su a tsere a tsare suke a jere suna bibiye fa idan kafa asal idan dauri ya tsinke yattabi'u ba'dahu ba'dan ai sashin sa yakan biyo sashi ne wanda ke kasa shi ma sai ya rubuci Allah ya sa mu dace in mun zo ko yanzu insha Allah sai mu ji fitnatul qabr na'udhu billahi min um yau nawa ga wata ne 29 ko na boko fa sai hadisi ko amin ya Allah Allah ka sami karshe mai kyau dai shi ne kawai rikicin in karshe za ce kyau alhamdulillah الحديث الثامن والثلاثون حديثي نتلاتن دتكوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر أولغ أبي هريرة الله يقاري دعا قريش يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرا لأمينشن الله ثبتا قريش يتشي لن يعيكو آه شافينا 113 ko shari da ai to ani kuma na yi abanan ne alama ba ku duba hmm? sharhin farkon hadisi ne ko? farkon hadisi ne ranar na rubuta kina nan makon da ya wuce? eh? to to ko kin yi gyangyaɗi ne to ki samu wata taimake bayanin sharhin inda baki gane ba mun zo mako mai zuwa ki tambaya zan miki da kaina insha Allah الحديث الثامن والثلاثون حديثنا ثلاثين دتكوس ينوى مسلمي مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بدك أبي هريرة الله يقعد دعا قريش يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce man adali waliyan duk wanda yayi kiyayya da masoyina faqad azantuhu bil harbi ni Allah ina gayyatansa ina shelanta masa yaki tsakanina da shi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawana bai taba kusanta na da wani abu ba wanda a habba ilayya ya fi soyuwa a gare ni min maftaraftuhu alaihi fiye da abin da na farlanta mishi wala ya zalo abdi bawa na ba zai gushe ba ya taƙarrabu ilayya bin nawafili yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar na filfili hatta a hibbahu hassini Allah na so shi Allah ka so mu fa'iza a hibbabtuhu idan ni Allah na so wannan bawa kuntu zan kasance sam'ahul ladhi yasma'u bihi jinsa da yake ji da shi ba za a bashi aikata ya ji abin da Allah bai so ba wa basaruhu alladhi yubsiru bihi zan kasance ganinsa da yake gani da shi wa yaduhu alladhi yabtishu biha kuma ya kasance hannunsa da yake damka da su wa rijluhu allati yamshi biha ni Allah zan kasance kafafuwansa da yake tafiya da su wala in sa'alani kai ƙarshen soyayya ku ji ku sani idan wannan bawan ya roƙe ni ko ta roƙe ni la'u'tiyannahu wallahi ni Allah sai na bashi abin da ya roƙa ko anan kusa ko a nesa ko in bashi wanda ya roƙan ko in bashi wanda ya fi shi ko a duniya ko a lahira dan ba duk roƙo ne ke nuna ba amsa ba dake ki ta roƙa kuma ki ga abin na ta ƙara tsanani ba komai an kalla miki wani lokacin da yafi wanda ki kike kallon shi a tsananin ne an gyara miki inda yafi wannan da kin shiga can kin manta da duk abin da kika yi na wahala a ba Allah ka sa mu daji wala in ista'azani kuma idan wannan bawan ya nemi tsari na lau'izannahu wallahi ni Allah sai na tsare shi ba kuma wanda ya isa hana abu mai daɗi rawahul bukhari hadisi ya inganta Imam al-Bukhari ya rawaito. Mufradatul hadith daidaikun kalmomin da ke cikin wannan hadisi malam yace adani man adali waliyan ko ada kiyayya ittakhadahu aduwan duk wanda ya riki bawan Allah matsayin makiyinsa. Alwaliyu idan aka ce waliyi ana nufin al'arifu billah wanda ya san Allah ko da bai da komai a duniya. azantu azantuhu bil harbi ko ni Allah ina sanar da shi yaki ma'anar azantu shine a'lantu ina shaida mishi ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi ko shakka babu randina Allah ya ba su da kyau wama ya'lamu junuda rabbika ciwo kada Allah ya jefa mutun cuta shikenan sai dai ka ji shiru da shi ke fitinan al'umma ana jefa mai cuta sai ingila da america can aka ga dama kuma ya mutu a unguwan aladu inda ko kiran sallah ba zai ji ba sakamakon fada da wasu mutanen kirki to abi duniya hankali ba dan ka samu karfi shikenan kuma ka fi karfin kowa ba ba haka bane ko da ko kai bawan Allah ne Allah ka samu dace taqarraba da ya fada kusanta yana nufin a abadani bi ikhlasin ya bauta mun da kadaita ni da bauta ko ya takarrabu ila yake kusanta zuwa gare ni yana nufin yake bauta min kuma ni yana tsantsanta bautan gare ni annawafil da ake nufi shine almasnunat sunnoni da ake yi abinda ya dora akan wajibi shine nafila to zakka wajiba ce sadaka nafila ce na jam'u sunna sa harakallahu fiku yaftishu ko da yake damka shine ma'ana yadribu yake duka sa'alani duk lokacin da ya roke ni abin da yake nufi da ani ya kiraye ni don wata biyan bukata da yake so ne masa ista'adani ko ya nemi kariya na yana nufin laja ilayya ya fake gare ni Allah ka ba mu ikon fakewa gare ka aku jina yawan roƙon Allah a cikin karatunmu so da wannan lokacin da muke lokaci ne da ake karba addu'a mun wannan majalisin ba majalisin da ya dace da lokaci kamar duk majalisin da nake kamar wannan saboda din sha Allah ta'ala tun daga zaman mu har rana ta fadi muna cikin ibada ana kai mu Allah attendance din mu a yau dama shine lokacin dacewa da karban addu'a ta ranar juma'a a magana mafi inganci to sai mu rinka jajjefa ko ko Allah ya karba mana mu samu mu wuce lafiya sharhul hadith sharhin wannan hadisi mala yace ikhtassa Allah tabaaraka wa ta'ala lahu anbiya'a wa rusulan Allah wannan sarki ya ya kebance wasu annabawa da jakadu li tablighi shara'ihi dan su isar da shari'o'insa su koyar da mutane su kama tafaddala ala ba'd ibadihi kamar yadda ya fifita ya yi fifiko a tsakanin bayinsa almulazimin al'ibada wanda suka suke lizumtan bauta masa fasaru ta sanadiyan wannan lizumtan bautan da suka yi sai suka wayi gari auliya a lahu matsayin majibinta gare shi walwilayatu idan aka ce jibinta nau'ani nau'i biyu ne jibinta nau'i biyu ne amma akwai gama garin jibinta wanda Allah ke yi ma kowa yana iya sa kowa ma na iya samun sa wahiya in aka ce irin wannan walittakan shine li kulli muslimin Allah na bada ta ga duk wani mutum da shi musulmi ne amma sharadin yuqimu alal ibadati wanda yake tsayuwa akan bauta wa yudawamu alaiha kuma yake dawama ya tsaya tutur akan bauta din alaiha na an maimaita alaiha so biyu a nawa ban san ko na kuma haka bane yawwa wannan ɗaya maimaici ne amma kar ku soke yafi zama kusa da ladabi ko mu bar shi duna inqita ya dawama akan ta ba tare duna inqita ba tare da yankewa ba wa hadhihi alwilayatu irin wannan walittakan tuktabu tuktasabu ana samunta ana nemanta daga alkasabu duk ta sabu ana neman ta ana iya neman ta kuma a samu ta hanyar dagewa da ibada wa min al-mumkin sannan yana daga cikin abu mai yiwuwa abu ne mai yiwuwa al-wusulu ilaiha mutun ya taka irin darajar wannan walittaka din wa wilayatun khassa akwai walittaka wanda take kebantacciya wa takunu ita ko wannan tana kasancewa ne bi tafaddulin ta hanyar fifiko in Allah ya so ya fifita wani shikenan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din wasifa'un min Allah sannan kuma takan faru ta hanyar istifa zabi min Allah daga Allah kuma Allah ka zabe mu wa tazharu ala sahibiha ba'd karamati idan an zabi mutum to tazharu ala sahibi ba'd karamati wani bangare na wasu karamomi sukan bayyana akan ma'abocin wannan walittaka waɗannan alamomin alkharikatu lil'ada suna saba mu al'ada ko ba annabin da Allah ya turo ba sai an bashi abin da sauran mutanen shi ba su iya annabi Musa yana jefa sanda ta zama maciji yakan sa hannunsa a ƙasan hannunsa ya haske yakan yi kaza ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka bashi abin da duk ya damu waɗannan shine alqur'ani tunda an kasa zuwa da kaman shi kuma ba za a iya ba wa alamatu sidiku sahibiha alaman gaskiya wanda aka ba irin wannan walittakan annahu yukhfiha shine zaku ga yana boye wannan walittaka din wala ya tahaddathu biha bai ma ba da labarinta kun ga mu yanzu ne yan cuwa gare mu kenan ko ce wani wali ne in fushi da kai zaka mutu yanzu dan Allah di ya kasa fushi da kidnappers din nan dan a zauna lafiya sun addabi jama'a fi sabi wallahi ni da irin waɗannan waliyan ne kuma na gaske ne kawai dajin birnin gwari zan kalla an fushi da a huta aba jama'a Allah ka zaunar mana da imaninmu to shi ne za a da shi a khashiyatan yana yana ɓoye ta ne saboda yana jin tsoro an yi harrima Allah min ha an yi harrimahu Allah min ha da zamto Allah ya haramta masa shi saboda shi Allah tsakaninka da shi kawai biyayya ne kana sa'a mai zai saba maka kana aje shi zai aje ka to duk wanda yayi suna tsoron a ce Allah kuma ya aje su bayan ya zabe su ba ga annabi Musa ba annabi Ibrahim inda suke ta roko ko har Allah ma ya yaba mu roƙon ya kashi a Qur'ani allazi huwa yutimuni wa yaskin wa idha maritu fa huwa yashfin annabi ne fa amma ba fariya yana ta mai da komai ga Allah annabi Musa ma ka waje alli lisana sidiqin fil akhir wa haka ga sunan ko da kyau ne ita ma annabi Ibrahim ne shi ya roki Allah ya bashi dan uwa ko annabi harun a taimake shi a kaza da sauransu wa'ala haza to akan wannan bayani da muka yi wa musulmi falwaliyun aka ce waliyu huwa kenan ana nufin shine dukkan wanda al'arifu billah ya san Allah an gane ko sannan kuma almuqimu ala al'ibadati yana tsayuwa akan bautan Allah almutafaddalu alaihi wanda akai masa akai fifiko akan shi Allah ya zabe shi fifiko akan sa da me bil ataya arrabbaniya da wasu kyauta na ubangiji Allah ya zabe shi mai wasu kyauta mu ma Allah ka zabe mu kai mana kyauta daga gare ka faman ahana waliyan dan haka ku sani faman dukkan mutumin da ahana waliyan ya tozartas ko ya walakanta wani waliyin Allah bi qaulin ta hanyar magana aw fi'lin ko ya aikata wani abu da ke nuna walakanta shi faqad aghdaba Allah to ya kwana da sani ya fusata Allah li'anna rabbahu domin ubangijinsa qad tawallahu ya jibinci al'amarinsa wa ahatahu ina bi ina bi ri'ayatihi kuma ya kewaye shi da kulawansa ba da an tazalan nas bayan ya nisanci mutane wa fawwada amruhu ila khaliqihi kuma ya mika al'amarinsa zuwa ga mahalicinsa. Wa bayyana lana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, kuma manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana mana anna a habba shai'un ilallahi cewa mafi soyuwan abu zuwa ga Allah shi ne ta'adiyatul fara'id, sauke nauyi na farillai, ainan kanat wannan farillan wanda aka ɗaura maka ne kai a karan kanka wani bai ma wani kamar sallah ko azumi am kifayatan ko ko farillai wanda wani ke iya ɗauke ma wani in wasu suka karanci gado ba dole sai kowa zama malamin gado ba amma aka zauna ba masu ilimin gado an saba ma Allah misali kun gani yawwa wa kadhalika an-nawafil kama haka su ma al'amarin nafilfili faman taqarraba biha ila rabbih duk wanda ya nemi kusanci da su zuwa ga ubangijinsa ahabbahu Allah zai so shi wa radiya anhu kuma Allah zai yarda da shi Allah ka yarda da mu wa idza ahabba Allahu 'abdan idan Allah ya so wani mutum ya ku yan uwa ahabbathu almalaiika malaiku ma za su so shi thumma ahabbahu jami'a khalqillah sannan dukkanin halittun Allah su so shi hatta kifi a cikin ruwa yanzu wannan fitowar da kuka yi neman ilimi inda kun fito domin Allah kuma yana fata Allah ya sa mun fito domin shi to har kifi a cikin ruwa yana roƙa mana gafara sai kun koma gidajen ku da hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta al-hutu fil bahr har kifi da ke ruwa yanzu yana roƙan mu wanda ya fito neman ilimi gafara har sai ya koma ya tashi daga inda ya zo neman ilimi ina ne na'am wa idza wasala almu'min ko idan mu'mini ya isa zuwa ga matsayi ila muhabbatillahi na soyayyan Allah sara rabbaniyan zai zamto rabbani ma'ana abun kula na Allah bi ma'ana ai abun da ake nufi anna hawasahu cewa gabbansa hawas sune kafofi guda biyar na mutum ko wanda ake iya ji ko a gani ko a taba ko a sensing ko ji kamar na saurare ji kamar na jiki yanzu ana ɗauke wuta wata ta maza za ta buɗe windo kamar tana prison kun fahimci magana me yasa kila tsoron zufa kila kaza ko to irin wannan idan mutum ya kai irin wannan ana nufin ai gabansa da yake ji da su waturafuhu da sauran gabansa wanda ba na hawas ba asbahat kulli hadha su waye gari dukkan su tasiru bi rahmatillahi suna tafiya ne da rahamar Allah Allah ka azurta mu da wannan domin yana daga shi abu mai wuya a yanzu wa tahtadi bi nurillah kuma suna shiriwa da hasken Allah wala yasduru minha babu wani abu da zai rinka zuwa daga gabansa illa kulli khairin wa jamal face duk wani abin da yake alkhairi ne kuma abu ne mai kyau wa ziyadatan fi takrimillahi li hadha al-abid nasik kuma ziyadatan ɗoriya fi takrimin na daga karamcin Allah ƙaruwa bugu da ƙari na karamcin Allah li hadal abid ga wannan mutbawa mai bauta annasik mai ruko da abinda Allah ya ce a yi na ayyuka ya tafaddalu Allah alaihi bid da'watil mujaba Allah yana fifita shi da wata addu'a karɓaɓɓiya in yayi Allah na karɓa ba ya ce wala in sa'alani la u'tiyannahu ba to Allah na azurta shi da karɓan addu'a wa khaza'inullahi sannan taskokin Allah na arziki tuftahu lahu za a bubbude su gare shi Allah ka bude mana daga taskan kana halal za mu kawo kisan waisul karni wata rana mun zo ina so ne kun ga kukula yana dan yin karatun da dan yawa saboda covid ta ci cinye garan mu matsa akwai littafai sun kai nawa suna nan da nake so mu yi akwai wani littafi da na samu Allah ya taimake ni Allah ya taimake ni da taimakon shi na same shi a kasa mai tsarki da kyar a garin Zariya. ranar lahadin da ta wuce ku taya ni addu'a ku taya ni gode ma Allah Allah ya mun karamci a satin da ya wuce Allah ya mun wani kyautan da har in mutu ba zan daina gode ma Allah a kansa ba kun san me shi wallahi wani sharhi na samu na littafin sahihul bukhari mujalladi goma mujalladi goma ana sai da sabon shi dubu hamsin wata gona ta siyan min wanda na siya dubu ashirin da biyu yana na ofis ina to wannan littafin yana daga cikin alkhairan da nake kirga Allah ya ban a rayuwata saboda kun san waye sharhin littafin Sheikh Uthaymeen da Sheikh bin Baz kuma aka fitar da hadisan littafin ta hanyar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani to sunnan wannan karnin gaba daya kare a cikin littafin ina da Fathul Bari mujalladi 17 amma ban farin cikin mallakan shi kamar mai wannan da na mallaka wannan nan kun gane ina so ya zamto akwai su babubbuka da zamu rinka photocopy a cikin littafin muna sa shi a majalisi muna sa su a wuraren daura saboda zai amfanar sosai gaskiya saboda aka ku taya ni ma Allah godiya ku ga ma Allah na gode na gode na gode Allah ka shaida na gode maka a fili da boye wallahi na ji dadin littafin fere da kuke tsammani fiye da yadda kuke tsammani saboda har kasan waje ba littafi an neme shi ba ni ma wanda na siya na hannu ne na wani ne ya siyar mu na wani ne ya siyar mu amma wallahi na gode ma Allah ku taya na gode ma Allah ku gaya ma Allah na gode kwarai da gaske bawansa ya ji daɗi to malam a ƙarshe mana nasiha ce fafta qalbaka ya akhi ka buɗe zuciyanka ya kai dan uwa wamla'ahu ta'atan wa muhabba ka cika zuciyanka da yi ma Allah da'a wa muhabba ka cika zuciyanka da san Allah kun so na abu da ke da dadi game da Allah shine shi Allah komai baka da kaman shi kun bance magana ba wanda za ku yi rikici ku yi sulhu cikin aminci kaman Allah kuma duk wanda kake jin zai ma gata a duniya ba kaman Allah ba kaman shi to shine yace ka bude zuciyanka kai mai da'a saboda duk wanda zai biya ka wani aiki wallahi bai kai biyan da Allah zai maka ba duk wanda za ka yi ma aiki ya biya ka bai kai Allah shi ya biya ka ba kuma in kana bauta mishi yadda ya kamata ko me ka samu a duniya ba ka samu komai ba kuma duk inda za ka samu shiga cikin wahala sai ya tsaya maka ko kana shan wuyan sai ya buɗe ma wani windon da in ka kalla za ka ga wannan abin ya fi wannan wahala akwai malamin da sani yake rashin lafiya mai tsanani mun je mun gaishe shi ya ce babban matsalan shi ƙashin bayan shi ya tsage ya fita in ya kwanta da dare kafin safe yakan fara haɗewa ana buƙatar kar ya motsa na kusan kwana biyu ko uku kafin ya iya haɗewa to amma dole sai bayan gida ko na abu ya sa dole ya yunƙura sai ƙara buɗewa to amma wallahi al'azim abin da zai ba ku tsoro shine a wannan halin wallahi godiya yake ma Allah wallahi godiya yake ma Allah ya ce mun gode ai an mana ba za mu ce ba ai mana ba kuma tsakaninmu da kai sai godiya kun banci magana to kaga wannan zakin imanin da aka bashi wani tsari ne na fita daga wannan jarabawan cikin aminci in bai cin haka wa damuwa kadai sai ta karshe Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ya dawo mishi kafara Allah ya tsare dukkan sauran musulmi to yace ka cika zuciyarka da ma Allah da'a da san shi tastashiru bi nurillahi da ka rinka ji na da hasken Allah yashi'u fi jawanibil qalbi fi jawanibi qalbi wanda yashi'u zai rinka yaduwa fi jawanibi qalbika a sauran sassan zuciyanka wa tughmiru ruhaka kuma zai lulluba ranka me zai lulluba ran naka ishraqatan rabbaniya wani haske na ubangiji wa ma ahwajana al'an mala yace me ya kai girman bukatuwanmu a yanzu ila mazidi min hamayati llahi wa muhabbatihi me ya kai girman bukatuwanmu fiye da san karuwan rahmatillahi rahmar Allah wa muhabbatihi da sansa ai yanzu ne ma muka fi bukatar Allah ya mana rahama ya so mu wa alimuna al-yawm wa alamana al-yawm alam ba alim ba wa alamana al-yawm duniyarmu kuma ta yau qad ghuriqa qad gharaqa ta riga ta nitse fil madiyat a wurin tara dukiya wa hubbu shahwat da san soye soyen rai ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da zamu amfana da su a cikin hadisin na daya kama safa Allah rusulan kaman yanda Allah yake zaben jakadu manzanni ikhtara awliya haka kuma yake zaben waliyansa kamar yadda yake zaben manzanni haka yake zaben waliyai na biyu abinda muka amfana a ciki man akrama waliyallah duk wanda ya mutunta waliyin Allah mai bautan Allah na gaske akramahu Allah shi ma ya kwana da sani Allah zai karrama shi Allah ka ba mu ikon karrama bayinka na uku annawafilu taj'alu al-fara'id ibadatan kamila annawafilu nafilfili da kuke gani taj'alu al-fara'ida sukan sanya farillai su koma ibadatan kamila cikakkun ibada saboda ibada hadisi ya nuna mana mun makaranta kama a cikin umratul mar'a idan aka ce kewaita nafilfili ko aka ce saudan an je alkiyama duk jinsin aikin da kike da tawaya a farilla in kina da nafilan shi za a dauko a miki ciko da shi na hudu man akhlasa ibadatahu duk wanda ya tsantsanta bautansa ga Allah yayi domin Allah sara rabbaniyan zai kasance abun kulawa na Allah na biyar bil ibadati bil ibadati da'imati ta hanyar ibada dawwamamma ne ka tsaya akan ta yanda ya kamata tasbiru mujabu da'tu tasiru afwan tafsiru mujabud da'awa ta hanyar ibada da wamamma ne zaka waye gari mujibud da'awa ana karban addu'anka in kana doge mai ibada to zaka waye gari an fara karba addu'anka ba baka sani ba Allah ya taimake mu amma ni fa wallahi na so mun kai shi da ba yanzu akwai sauran lokacin magariba ba to ai mu je ko kun gaji ne hmm mu samu ko awa daya ko yanzu muna da minti 51 yau kika ce nawa ga wata ammu khalil 29 na boko fa sha nawa mukaffiratu dhunub ni ka ai mun gama zahiratu daful iman ne ko zahiratu daful iman ai shi kan gama muka yi ko na ne muna wani ban ganshi ba gaba daya a dan gaya mu inda aka tsaya na bakwai kai kai kai a mukaffiratu dhunub mukaffiratu dhunub ina aka mun yawa na ga namu tashi na tara annal ma'asi tazau amsaluha muna cikin babin da ke magana akan illolin da zunubai suke haifar ma mutum za mu tashi na tara haka ne za mu tashi a na tara ba ku da littafin ne umarnin sai bai rana ke na tara muje annal ma'asi tazra'u amsalaha daga cikin illolin zunubai shine annal ma'asi su zunubai tazra'u amsalaha suna gadar da wasu irin su duk zunubi yana gadar da zunubi misali guda daya ku ji da kyau duk mutumin da ke zunubin hasada to makaryaci ne kuma annamimi ne ba wanda ke iya mona hasada dole sai ya zanto makaryaci dole sai ya zanto annami ne kun fahimci magana yawwa akwai zunuban da inda mutum na yi to dole yana yin wasu da za a ce wani na hasada in za ki rantse makaryaci ne annamimi ne ba ki kafara ba kun fahimci magana to shi ne abinda malam ke nufi a nan daga cikin illolin zunubai shi ne suna wasu na haifar da wasu irinsu kun gani? in ci gaba? na wayu wallidu ba'adu ha ba'adan sannan kuma zunuban wasu suna haifar da wasu hatta ya izu alal abd har awayi gari ya izu alal abd suna, suna yin wahala gabawa yakan yi wahala abu ya zamto abu mai wahala gabawa mafarikatu ha ya daina yin zunubin wal khuruju min ha har ya fice a ce gaba daya baya yi kama kala ba'adu salaf kamar yadda wani daga cikin magabata ya ce inna min ubati sayyi'a yana daga cikin mummunan sakamakon zunubi sabo as-sayyi'atu ba'daha shine yin wani saban a bayansa wa inna min thawabil hasana sannan yana daga cikin kyakkyawan sakamakon aiki mai kyau al-hasanatu ba'daha yin wani aiki mai kyau din a bayanta wala ya zalul abd mala yace bawa ba zai taba gushewa ba yu'ani ta'a yana dandasa yana samun biyayya ga Allah wa yu'lifuha kuma yana asalin wato sabawa yana tattarwa yana sabawa da da'a mutum ba zai wuce ba yana dandasan da'a yana samun da'a yana sabawa da ayyukan da'a wa yuhibbuha kuma yana son ya ga yayi ma Allah biyayya wa yu'thiruha kuma yaga ya fifita da'a din hatta yursilullahu subhanahu bi rahmatihi alaihi almalaika har sai Allah subhanahu wataala sanadiyan wannan cikin rahamansa ya aiko masa da malaika ta'uzzuhu ilaiha azza suna koda shi suna fisgan shi zuwa ga da'a ko suna fisgan shi zuwa ga zunuban azza asalin fisga in mutum ya saba ko kyauta ne kika saba ma kanki zaki ga baki ba baki jin dadi haka mutum ya zamto marowaci ne sai waye gari hakkansa yana marowa kun fahimci magana haka nan sallan dare musamman sallan dare kika koya ma kanki a hankali za a zo lokacin da lokacin na yi zaki ji kamar an tashe ki kamar an tashe ki zaki ji kuma komin gajiya da Allah in dai kuna tashi a dare don Allah ku rinka tunawa da ni don girma Allah wala ya zalu kuna mamaki ne to shine ana sai abin da nake nema ne wurin Allah to awadan abin da nake yawa kadan bane an ce zaka je ka tsaya randa uwa ke jifa da danta karamin yaro ya tashi da furfura sama ta tsatsage an canza kasa ba kasan da ka sani ba yalla zauna lafiya na'am me ta ce? o wani ma tare na fi ku laifi na fi ku matsala na ku dai kuka sani na fi ku matsala ku matsala annan sallallahu alaihi wasallam an bashi aljanna kafan shi na kumbura tana tsagewa nana aisha tace nakan ga kafan shi ya kumburan yana sallan dare Nana su ta ce ni na gasan da kafan shi ya tsage malamai suka ce duk za a yi aiki da hadisin wancan da yana ɗakin ta kumbura ya yi sanda yana ɗakin wancan kuma kafan ya tsage Nana Aisha sai da ta tausaya mishi ta ce wai ba kai aka saukar mai na fatahna laka fathan mubina ba ya ce wallahi ni ne ba Allah ce a gafarta maka ba ya ce ni ne to ka dan rage mana kana wahala da yawa shine sai ya ce afala akuna abdan shakura annan sulasulan bai faɗi wannan yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba to shi godiya yake mufa nema muke kun fahimci magana? yawwa mutaya juna mitayi ni ko dawafi nake a harami wani lokacin ina so in tuna mutane musu addu'a kawai zan kashe network ɗin waya na sai in shiga contact ɗina na waya duk wanda na ci karo da sunan shi kawai zan mai addu'a haka ake yi in ka gama ma kanka ka gama ma iyayenka ka kama sunan iyayenka ɗaya bayan ɗaya kai musu ɗawafi mai zaman kansa dama kana zuwa ka fa to ni dai haka nake yi ba na ce lalle ku yi haka ba saboda ina roƙon Allah dukan ku ya kai ku wanda ba su je ba duk Allah ya kai su wanda suka je Allah ya sake mai da su amma in kun je ka ku tsaya kalle kalle ku yi da gaske ku yi da gaske ku yi ibadar ragas Allah ya samu ya karba mu kai fara da tuba da istighfari ni dai dawafina na farko neman sulhu nake da Allah a ciki zan tuba da istighfari in nazo na biyu iyaye na ne iyaye na ne ba ko ni kaina ba zan roƙa ba su kadai zan roƙa ba saboda albarkacin su nake ci na uku zan ma kaina na hudu zan ma ƴaƴana ɗaya bayan ɗaya da iyalaina kowa sai na kira sunan shi ne mishi so in ka gama ƴan uwanka na dangi in ka dawo wani to sai kai ma duk ƴan uwa da abokan arziki da suke kusa da kai in ka manta wasu sai ka ɗauko mai sai ka ɗauko waya sai ka rinka bi sai ka rinka bi kana ganin sunaye kana faɗi kana gani kana faɗi lokaci zai kore sai ka tawassuli duka ka roƙi Allah wanda ma ka manta da shi ka sa Allah ya sa shi a ciki kun bance magana yawa to haka ake yi hikiman haka shine kai ma wani zai maka kila kai ma ba za a amshi naka ba amma shi in an amshi nashi kai za ka amfana kun fahimci magana yawwa to mi ta taya juna ta taya juna Allah dai ya sa mu yi karshe mai kyau shine abin da muke ta roƙon Allah to malai yace wala yazalu ya aliful ma'siya mutum ba zai gushe ba yana sabawa da saban Allah wa yuhibbuha kun kashe mun lokaci wa yuhibbuha kuma yana son saban Allah nan wa yusiruha yana fifita ta a cikin rayuwarsa hatta yusilullahu shayatin har sai Allah ya turo shaydanu ta uzzuhu ilaiha azza suna tunkuda shi zuwa ga saban Allah tunkudawa wa shattana malai yace an samu bambanci mai tazaran gaske baina humumil abrar tsakanin damuwan wanda suke nagartattun bayi zaka sha tsakanin wanda suke nagartattun bayi damuwansu wa humumul fujjar da damuwan wanda suke masu saban Allah kowa da abin da ya dame shi abinda mutanen kirki ke so wasu su kuma suna ga takura ne a rayuwarsu to ya ka iya sai ka hakuri ka bi na Allah kai ta hakuri wata rana ma dai duk za a gama rayuwar dadin ta kenan ba shi kenan ba Kala Malik bin Dinar, Malik bin Dinar Allah ya masa rahama ya ce, Innal abarara, kun ga mutanen kirki nagartattu, tagli ƙulubuhum, zukatansu yana tafarfasa bi amalil bir da ayyuka na kwarai, har shauƙi suke su ga sun yi, zuciyarsu na kyakkarwa su ga sun yi aikin kirki. Wa innal fujjar, amma su ko bujirarru, tagli ƙulubuhum, zukatansu yakan tafarfasa ne bi amalil fujur da ayyuka na sabon Allah suna kirdado wallahu yara humumakum Allah yana ganin damuwoyin kowa Allah ya san damuwan da ke ran shi kuma kowa Allah ya san me yake nufi fanzuru fi humumikum dan haka nan ku dubi zuwa ga damuwoyin ku ku tabbatar na alkhairi kuke kai in tsaya nan kun dauki wani alhamdulillah Allah ya muku albarka alaikum assalam wa rahmatullah eh ina ga kila za mu samu rana fa mu zo mu karatun fikihun nan da dan yawa kun gane inda zan ware muku wata rana kila ce za mu ko sati biyu wata rana an zo kawai fikihun nan kawai za a yi saboda mun rage shi akwai abubuwa masu amfani da kuke bukatar su a wurin ibada kuma babu kai gare su ba har yanzu za ku iya cika alkawari na'am to zan duba in gani la'alla kila zan iya sa muku sati biyu in ce da kila laraba mai zuwa da wata laraban za mu karatun fiqh kadai za ku zo da shi mu samu mu rarrage shi a sassamo su fawaid a ciki an gane alaikum na'am ina ji a kan me wurin roƙo alaikum assalam ta ce tana neman ƙarin bayani game da yabon ubangiji a yayin da za a roƙe shi annab sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce ya ji wani kawai ya ɗaga hannu ya fara allah kai mun kaza rabbi kala sai ce wannan yi ma allah gaggawa ina ma da ya ya yabi Allah ya koda shi masa magiya kafin ya roke shi kun gane magana sosai wannan ya nuna cewa ana san yabo din dan ya zo wucewa kuma ya ji Abdullah bin Mas'ud ko ne daga cikin sahabbai shi kuma sai da ya wasa Allah abinda ake nufi farko in zaki roko ki fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ki fara yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati musamman salatin ibrahimiyya duk saurin da kike yi in dai ba na gaggawa ba ne to ki fara ma'anin sallallahu salati sannan ki amfani da ɗaya daga cikin sunayen Allah wanda ake kambama shi musamman in baki satan amsa ƙarshen suratul hashir ko suratul hadid wannan huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul qudus salamul mu'min hayya kin kira wanda zaki ga aiki da cika ai an gama kin gane malamai sun ce duk kusan sunan Allah da in aka bada Allah ke amsa sun kare a ƙarshen wannan sura kin gane maganan ko to wannan shine magiya shine gode yaban asana yabo zuwa ga Allah sannan sai ka mika sai ka mika bukatunka in mutum bai iya da larabci ba ma zai iya yi da hausa sannan ya roƙi Allah da annan sulasulam ya ji wani daga cikin sahabbai ya yi makamancin wannan sai annan sulasulam ya cewa sal tota roƙi Allah duk abin da kake gara ka roƙa an riga an baka shi yasa da ya zo ce Allahumma hadini fi man hadait annan sulasulam na tsaye a bayan shi shi bai sa annan sulasulam na tsaye a bayan shi ba manzo Allah sulasulam yana da wata ɗabi'a ɗaya cikin dare yakan fita ya zagaya Madina ko ya ji akwai wanda ke cikin rashin lafiya ko akwai wanda suke cikin talauci ba abinci ko kaza ya taimake su yakan yi irin wannan zagayen to ya fita wata rana sai ya ga sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam me ya fito da kai a wannan lokaci yace yunwa yace ni ma ta koro ni ba abinci cikin dare kun gane sannan suka haɗu da sayyidina Umar a na uku sai suka zamto su uku bayan sun gama kewaya za su fita annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji Abdullah bin Mas'ud yana sallan dare gabda alfijir zai fito yayi wuturi sai ji yana Allahumma hdini fi man hadayt wannan addu'an dai da kuka sani shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam rinka ce mai saltota roka Allah ka shirye da ni cikin wanda ka shirye ce roka an riga an baka ya Allah kai mun rangwame da sausauci cikin wanda kai mun rangwame da sauki yace da an baka har ya je karshe to shi ne haddasa sai na umar ya ce ne gaggawar in je masa bishara shi fa jiya kakansa ta yanke saka tunda bai san anye ba shi ne sai na umar godiya ce amma abubakar ya riga ya zo ya faɗa mun tuntuni oga da kansa sai na abubakar ba a gasa da shi ya riga ya sha gaban manya ma balle yara an gane ko sau da haka nan wannan yana ciki magiya wurin roko mutum ya roƙi Allah kuma ana so in kin halarto da girma Allah karki kalli girma abin da zaki roƙe shi na daga cikin matsalolinmu da abinda za mu roƙi Allah maimakon kalli girman wanda muke roƙo sai wai mu kalli girman abinda muke roƙon me girma abinda kake nema a wurin Allah an gwama shi da girman Allah babu babu so da haka kan ku ga akwai abin da in dai wannan abin a ɗabi'ance yana yiwuwa Allah ya kaddara shi abu ne mai yiwuwa ko to karki ga cewa wai wani abu ne mai girma ba mai girma bane dan wanda kike roƙon yafi karfin abin da kike roƙon shi jama'a an fahimta to wannan shine na amsa tambayan ki to wa alaikumus salam kaman a sujada mutum zai iya karanta ayi kun karanta kun ji kila sabanin malamai cewa ba karanta qur'ani a cikin sujada ko to wannan ana la'akari da kalmomin ne ba cewa an karanta qur'ani ba ba za ka karanta shi da niyyar kai kana tilawan qur'ani ba ne kana karanta shi ne da niyyar mai addu'o'in da suke cikinsu saboda duk abin da ya zo daga Allah ba ɗaya ke da wanda ba daga Allah yake ba kamar addu'a ne yanzu mutum ya haɗa kalmominsa masu kyau ya addu'a da shi ko ya kai littafi mujalladi guda idan akwai wata addu'a da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam layi ɗaya rak to ta shafa wancan albarka da saurin karɓuwa wurin Allah fiye da waɗancan ina ba ta kun fahimta shi yasa sayyidina abubakar ai da kanshi yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka koya min wasu kalmomin da zan rinka roƙon Allah da su a tahiyya kafin ya sallama a sallah kun gane magana yace ka koya min sayyidina abubakar nan fa ba quraishi ne dan uwan ma annabin ne a tsatso in ka bi su ta kaddaga inda suka hadu balarabe ne malami ne duk duk sahabbai ba mai ilimin sayyidina abubakar ana ganin ilimi ne ga ɗaya ba wanda ya gasa yana bakar ilimi kuma shi ne second in command bayan annan sulasu ya rasu shi ne ya zo ya zama khalifa duk cikin wanda suke sabai ce mutake amirul mominin shi kaɗai ake ce ma khalifatu rasulillah shi kaɗai ake jingina shi ga annabi direct amma duk sauran amirul mominin ake ce musu to amma duk da wannan ya zo yake roƙon cewa akwai mai addu'a shi na koyar da shi Allah ya ce wannan addu'a na neman tsari daga azaban kabari fitnatul mahaya wal mamat da muke a tahiya ai sanadiyar sai na abakar ne to wannan kalmomin na annabi sallallahu alaihi sun fi duk wani abin da mutum zai nema jama'a kun gane kun fahimta to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah